akwai tarifai da yawa a musalaha waɗanda ba ba amfani da su to wannan bai kawo su ba a ciki sannan kuma ya ware hadisi sahihi li zatihi tarifin sa daban sahihi da ghairihi ma daban hasan li zatihi ma daban hasan da ghairihi ma daban sannan na bakwai yana dauke da nauyi daban-daban guda hamsin da bakwai tarihi daban-daban guda hamsin da bakwai ya dauke da shi kenan na farko shi ya yi taharirin ta'arifat na cikin kasidar baikuniya shahararriyar kasida mai albarka ta ilimin mustalaha ya cike kuma waɗannan tarifat din saboda wasu tarifai ba su cika ba to shi ya harrare waɗancan tarifai kuma ya cike su daga bisani ta haddace wannan kasida ka haddace baikuniya da kuma ƙarin abubuwan da baya cikin baikuniya na farko tana dauke da duk tarifai waɗanda suke cikin littafin nukubatul fikir na hafin hajar na musalaha ga kuma karancin baitukan ba wasu baituka ne masu yawa ba na hudu hudubar jin daɗin rera wannan kasidar na biyar na ɗauke ne da abubuwan da ake aiki da su a yin mustala da sauran abubuwa na shida an ware tarihi sahihi zatihi daban sannan da ghairihi daban hasan da zatihi daban hasan da ghairihi daban na bakwai na ɗauke ne da baituka hamsin da bakwai kasal yana dauke ne da nau'i daban-daban guda hamsin da bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد والصلاة والسلام على النبي والآل للسلام نعم alhamdu ya ce godiya ta tabbata lissalami ga Allah subhanahu a godiya ta tabbata lissalami ga Allah subhanahu ta'ala ne suna assalamu assalamu shi ne ya kawo jumla mutari da tsakani alhamdu wassalatu bissalami alan nabi wal ali bissalami والصلاة صلاتي لمن ذو صلى الله عليه وسلم بالصلاة أي مع الصلاة مع السلام تاريد سلم روا على النبي تتبت بسا النبي والآل دعالي to a wannan ita ce jumla mutarida din bainal mutada'i wal khabar asalin magana alhamdu lissalami godiya ta tabbata ga Allah assalamu Allah assalamu assalamu dinnan sunan Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar yanzu a cikin asma'ullahi husna tukunna a tsakanin alhamdu lissalami mubtada da khabar sai aka ce wassalatu bissalami ala nabi wal ali wannan ya zama to jumla mutarida la mahalla laha min al-i'rab فهذه أقوي أما بعد مقدرة أي أما بعد بين قولي وألا دعي ومنذ صلاتي تسلاني فهذه فهذه عين نخبة الحديث بحدها الجامع والحفيظ فهذه ذي اسم الإشارة شيء أنا سوى ذي أنا سوى ذي تذكرني mu'annafi shi ne aka kawo ha na tambihi aka sa bi aka ce ha bi aka kawo fa wacce take zuwa bayan amma wacce muka kaddara ta anan amma ba'du fa hazi fa hazi fa hazi wannan ainu nukhbatil hadisi wannan ita ce ita ce nukhbatul hadisi da kansa ita ce nukubatul hadisi da kan da kansa yana nufin wannan kasidar nukubatul fikir ne na hasu bin hazl don hafiz bin hajar ba wani abu ba ne daban ainu don ana nufin abu da kansa kamar za ka ce ja zaidun ainuhu zaidu da kansa shi ya zo zaidu da kansa ne ya zo a lokacin da ka ce ainu nukubatil hadisi wannan kasidar fahazi wannan kasidar ainu nukubatil hadisi nukubatul fikir na hafiz bin hajar na ilimin hadisi to shi ne ita wannan kasidar ba wani abu ba ne daban ana ya nazzama ta'arifat cikakku na musada waɗanda suke cikin littafin nukubatul fikir na hafiz bin hajar ba wani abu ba ne daban ita wannan kasidar kawai nukubatul fikir ne na hafiz bin hajar wannan shine dalilin da yasa aka kira kasidar da suna ainun nukuba ainun nukuba bi haddi haljani haddu din shine ta'arifi ta'arifin kowanne nau'i ta'arifin hadisi sahihi hadisi hasan hadisi mawqufi shine haddu din ta'arif aljami ta'arifin ta wannan damiri na haddi hadin damiri na nukuba din nukuba tarifin nukuba da nukubatul fikirtun aljami wanda yake cikakke wanda ya tattara tarihai gaba daya wal hafifi kuma tarifin nukubatul fikirtun al hafifi wanda yake fahimtarwa da gaggawa al hafif daga hassa ya husu ne hassa ya husu kamar yadda yin kake jadda ya juddu za ka ce jadid haka ka ce hassa ya hutu za ka ce hafiz shi ne wanda ya zo a cikin ƙura'an ya buhu hafisan an tsari'an tarihi ne cikakke jami'i tarihi ne kuma wanda yake cikin gaggawa zai fahimtar da kai ma'ana takaitacce abin da aka ce takaitacce an yi shi an yi shi da gaggawa shi ne takaitacce kenan shi ne kowane tarihi idan ana so ya kasance jami'i yana tattare da duk abin da ake bukata sannan kuma ya zamanto takaitacce shi yasa ya ce bi haddi hal jami'i da tarihin nukubatun fikirtin aljami'i cikakke wanda ya tattare kuyudin ta'arifin gaba daya wal hasisi kuma takaitacce mai gaggawa wannan mukaddima ce aka yi a cikin baituka guda biyu kasan sannan ita wannan kasidar tana ɗaya daga cikin abubuwan da ta kaɗaita da wasu daga cikin littattafai na musala an ware dukkan mustalahat waɗanda suke bayani akan matani a bangare daban a babi daban waɗanda suke bayani akan kuma sanadi a babi daban waɗanda kuma suke shiga matani da sanadin kuma a babi daban domin haka ne ya zamanto muke da babi daban-daban guda uku cikin wannan kasida babi daban-daban guda uku albabul awwal babi na farko almatnu babin matani abin da yake nufi da matnu anan duk tarihin hadisin da ka gani ya zo cikin wannan babi yana magana akan matani yana magana ne kawai akan matani ina ce hadisi sahihi ana nufin matanin nashi ne sahihi haka ce hasan matanin ne hasan to duk yana magana akan abin da ya shafi matan matani ne sau abin da ake nufi da matani hadisi yana dauke da sanadi shi ne wanda za ka tsanci haddasana fulan haddasana fulan an fulan an fulan wannan shi ne sanadi har zuwa gunda za ce kala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wannan sanadi ne shi kuma hadisin kamar ka ce innamal a'malu binniyati wannan shi ne matanin hadisi to idan ka ga tarihi a wannan babi to ana nufin ana nufin matani a babi na biyu kuma ana nufin sanadi ake magana a kansa a babi na uku kuma zai iya shiga matani zai iya shiga sanadi domin mai koyo ya fi fahimta da wannan cikin sauki saboda da yawa za ga an karanta mustala amma an yi ma tarihi baka san wannan yana magana akan matani ne ko sanadi ne ko dukansu ba baka san da wannan ba amma da zarar an ware maka to ka fita daga cikin iskari to shine al-babu al-awwal al-matn صحيح أي لذاته الذي اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل راويه عدل تم ضبطا وحسن آه وحسن لذاته إن خف ضبطا قد ذكر a nan cikin baitukan nan guda biyu ya ma tarifin sahihi da zatihi kuma ya ma tarifin hasan da zatihi sahihun da ya ce sahihun sai sai li zatihi da ke sahihu din akwai li ghairihi akwai kuma li zatihi da ke sahihun din nan da ya fada ai yana nufin li zatihi yake nufi ai din harfin tafsir ne kamar ya ce ina nufin li zatihi ne allazi tasala shine shi ne hadisin da ittasala isnaduhu sanadinsa ya cika ittisalu sanad shine farkon sanadi har zuwa ƙarshe ya kasance babu yankewa yankewa idan na ce na ji a gunwa ne mun hadu da shi na ji amma na zo na ce na ji a gunwa ne da aka bincika ba a gunsa na ji ba a gun wani ne na ji shi mutumin ya ji a gun wancan to akwai inkifayi akwai inkifayi tsakanina da mutum da na ce na ji a gunsa ko na rawaito a wajen shi akwai mutum daya to wannan sanadi ne ni kafi wannan hadisi ba zai zama sahihi ba to shine allazi tasala isnaduhu wanda sanadinsa ya cika daga farkon sanadin har ƙarshe kowa ya ji a gun wanda ya rawaito ce da zaran an samu wani gu wani bai ji ba a gun wanda ya ji shi na sama da shi wannan sanadi ya zama to mun kafa ai hadisin kuma ya zama da yi wannan shine sharadi na farko allazi tasala isnaduhu wa lam yushazza sannan kuma bai samu shuzuzi ba in suka ce shuzuzi shine wanda ya rawaito din shi kadai ne ya rawaito wannan hadisi shi kadai ma'ana ya yi shududi to shi ne akwai wani wanda ya rawaito hadisi sama da shi to ya saba wa wannan mutum dama aka ce shududi ko a larabci ne abu ne ku da yawa sai ka ware kai kadai na kadin ya zamanto daban da na mutane to a hadisi abin da ake nufi kai da wane ne kuka rawaito hadisi dukan ku ana karban hadisin ku amma hadisin kaɗin ya saba wa nasa a wani lafazi ko a sanadi ya saba wa nasa to saboda haka hadisi na kaɗin ya zamanto shaf ya zama shaf wannan shuzuzin zai sa hadisi ka ya zamanto da inshi wai ba dan kai din ne ba amince da kai ba matsalar ba a kan yake ba matsalar a sabawa wanda ya fi ka ne ka sabawa wanda ya fi ka hadisinka ya bambanta da hadisin wanda ya fi ka adala ya fi ka adala to saboda haka ne aka karbi nasa aka bar naka to wannan shine ake cewa shuzuzi kenan zai zo a nan gaba zai bayani akwai abin da kuma ya yi kama da shi wanda shi tsakanin siƙa ne tsakanin sika ne da kuma zarifi wannan tsakanin sika da sika ne kamar da zai zo mu bayani a nan gaba shi ne walan yushazza ma'ana bai kaɗaitaka ba shi a shi wanda ya rawaito hadisin hadisin shi bai zamanto daban da hadisan amintattu waɗanda ake karɓan hadisinsa ko amintacce wanda ake karɓan hadisinsa ba hadisinsa ma'ana ya yi daidai da hadisan waɗanda suka rawaito irin hadisinsa adalai shi ya yi daidai da nasu shi ne wadan bishazza wannan shine sharaɗi na biyu kenan au yu'al au din harfu ataf ne asalinsa walam yu'al haka nan ba a samu wata illa ba ba a samu wata illa da za ta hana karɓan hadisinsa ba a cikin riwayarsa din hakan iya samu hadisi sahihi ne a zahirinsa kamar da zai zo bayaninsa amma a samu wani sababi wata illa da za ta hana hadisi ya zaman to sahihi to in aka samu irin wannan ko da zahirin hadisin sahihi ne to wannan illar za ta sa hadisin za ta sa hadisi ya zamanto da ifi to wannan illar da za ta sa hadisi ya zamanto da ifi ya zamanto ba a same ta ba shi ne au yu'al ai wa lam yu'al din au din anan ya zo bi ma'ana bi ma'anar wawu ne a larabci ana kawo au ana nufin wawu ne shi ne afati wa lam yusazza wa yu'al wa lam yusazza au yu'al ai lam yushazza lam yu'al ba samu shuzuzi ba bai kadaita da bai zamo daban da hadisan amintattu da ake karban hadisin su ba shi wannan hadisin sannan au yu'al ai ba a samu wata illa ba a tattare da wannan hadisi illan bayani illa zai zo a babinsa ne wani sababi koyayye wanda an ɗauki hadisin sahihi ne wannan hadis sababi koyayyen to zai hana hadisi ya zama to sahihi wannan sharadi ne na uku kenan ba a samu wata illa ba a cikin hadisin rawihi adulun wanda ya rawaito hadisin kuma adadi ne wannan sharadi na futu kenan na futu allazi tasal isnaduhu na farko wa lam yusazza na biyu aw yu'al kuma sharadi na uku rawi ya adali sharadi na fudu wanda ya rawaito hadisi ya zamanto adali ne adali shi ne wal'adulu man yastanibul kaba'ira wa yattaqi fi ghalibi sagha'ira wanda yake nisantan yake nisantan kaba'ira baya aikata yawanci kuma sara'iran ma baya yi shi ne adali wannan shi ne maganan fukahawu ma'agun malaman hadisi kuma aka ce adali hakan ne wanda ya nisanci kaba'irori sannan kuma baya aikata abin da yake zubar da kusanci irin su cin abinci a layi irin su shan ruwa a tsaye irin su misali yin fitsari a layi da abin da ya kama da wannan da yawan surutu da yawan zage-zage ko da wannan tun ba haramun ba ne abin da dai zai zubar da mutunci baya aikata ba to shi ne rawihi adalin wanda ya rawaito mai rawaito hadisi ya zamanto adali ne tamma zabtan adalin wanda kuma kulansa ya cika ba kowanne adali ko da adali ne in ba tamma zabtan ba ne bai cika a kula ba yana iya rubuta abu ya bari ya tafi a zo a kara ko iska ya ɗauke ko yara su zuba tawada ko su zuba ruwa a rasa me ya ka rubuta me ake nufi a nan to wannan kowa dalili zan ta baya kula da ilimi shi kula din kala biyu ne suna cewa akwai doctor sadri shine kula na kirji na zuci shine kula da hadisan da ya haddace akwai kuma doctor abinan doctor khatti kula da abin da ya rubuta akwai kula da abin da ya rubuta da kuma kula da abin da ya haddace kula biyu kula din shi ake cewa dabto yana da cikakken kula na hadisan da ya haddace baya bari su zube sannan yana da cikakken kula na duk abubuwan da ya rubuta su hadisan da ya rubuta su a takarda yana kula da su yadda yake kula da kudin shi to wannan shi adalin shi ne in ya rawaito hadisi ta ce hadisi ne tsaye amma kasancewarsa adali ne kadai baya wadatarwa shi sa ya ce rawi adulun tamma daftan daftan din mansubun ala tamyizi tamma adalin ya cika a ne ya cika daftan a kula ya cika wannan waɗannan sharuda guda biyar in sun haɗu shi ne hadisin ake ce miki hadisi sahihi da zatihi shi ne cewa hasan da zatihi hasan da zatihi kuma in haffa babban idan a kula din ya zamanto mai sauki ne in haffa ya sassauta babban a kula ya zamanto mai sassauci ne a kula yana da kulan amma ba can ba ba kula na a zo a gani ba to wannan to hadisin shi ya zama to hasan da zaki to ta nan ne za ka gane to hadisi sahihi li zatihi da hasan li zati abin da ya bambanta su dabto ne in dabtun nan kula ya zama cikakke to me wannan kulan cikakken hadisin sa sahihul li zatihi in kulan kuma ya zama to da sassauci in khaffa dabban in a dabtu a kula ya zama to yana da sassauci to wannan hadisin zai zama to hasan li zati kad dukin kad dukin ai kad ulima dukina bi ma'ana ulima dabtun da muka yi magana a kansa a baya aka san shi a baya cikakke ga mai rawaito hadisi sahihi ya zamanto da sassauci to anan hadisin ya zamanto hasan li zati sahihun ai li ghairihi in zawarat من آخر قد تم ضبط المؤتمر صحيح أي لغيره hadisi zai zamanto sahihi a nan ya ce ina nufin gairi saboda a can ya ce ma sahihun ai li zati to me ake nufi da sahihun li gairi sai ce sahihun ai li gairi sahihun ina nufin li gairihi in za in wannan din warat ai warada ya zo zalin ishara ne zuwa ga hassan lizati hassan lizati hadisi hassan lizati wanda kasan kasan shi daga baya cewa yana da sharuɗa guda biyar sharuɗa hudu na hadisi na hadisi sahihi sannan kuma ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin kuma shine sharaɗin hadisi sahihi ne wanda aka yi sassauci a kai الذي اتصل إسناده ولم يتزع ولم يؤلى راويه عدل ودنا أبوا غدا فدنا حديث صحيح da kuma hasan da zatihi da sahihu da zatihi sun hadu a nan shi abin da ya bambanta sahihu da zatihi da sahihu hasan da zatihi shi ne a dabtu a kula in tamma dabtan wannan sahihun li zati khaffa dabtan wannan hasan li zati to shi hasan li zati din in yazo min akharin agun wani mutum daban agun wani mutum daban ka tamma dabtan shi wannan mutumin daban din kulan shi ya cika ka tamma dabtan sannan mu'tamad ana dogara da shi to a wannan lokaci shi hasan da za ta yi din ya zama to sahihu da gairihi saboda haka ne kace min akharin ay min min adalin akhar abun wani adali daban ne haka kara samun wannan hadisin hasan da za ta yi wancan mai sassauci a kula ya rawaito sai aka samu agun wani adali daban wanda yake da cikakken kula shi ma ya rawaito exactly wancan hadisin to wannan lokaci shi wancan hadisin da ka kira shi hasan da zati hidin to zaka zo ka kira shi kuma sahihun da gairi zaka zo ka kira shi sahihun da gairi wannan ne yasa wasu ke cewa duk wani hadisi hasan da zatihi to sahihun da ghairihi ne suke faɗan haka amma wannan maganan ba ala italafi bane kamar yadda mun sha bayani akai saboda idan hasan li zatihi din sai an sami wani adali daban mai cikakken kula ya rawaito shi tukuna zai zamanto sahihun da ghairi a lokacin zai zamanto shi hasan da zati yi kuma zai zamanto sahihun da gairi ne to amma shi hasan da zati yi din in ba a samu wani adali daban mai cikakken kula ya rawaito shi ba fa shi kenan yana nan a hasan da zati yi fa ba zai yi a ce mishi sahihun da gairi ba to domin haka ne waɗanda suke cewa duk wani hadisi hasan da zatihi sahihun da gairihi ne ba gaskiya bane kuskure ne in an samu wani adali mai cikakken kula ya rawaito shi to shi hasan li zatihi ne sahihun da ghairihi ne kuma ba a samu ba to zai tsaya a hasan li zatihin sa ba za a kira shi sahihun da ghairihi ba to shi yasa anan yace sahihun ai da ghairihi yace in za ism ishara na hasan li zatihi ne in hasan li zatihi wannan wanda muka bayani a kansa warad ai warada yazo min akharin ai min adlin akhari abun wani adali daban ka tamma dabtan wannan adalin ya cika a kula shi wannan din ya cika a kula mu'tamad kuma an dogara da gare shi ta'kidi ne na tamma dabban din na ati ne sifa ce na akhar din kamar ya ce min adlin akharin mu'tamadi mu'tamadi min adlin akharin mu'tamadi shi motufin ya cire min adalin akhar dan adalin ya cire sai ce min akhari sannan kuma akhari din ya bayi sifofi guda biyu sifa ɗaya a jumla fi'iliya shine qad tamma qad tamma dabtan sifa ɗaya kuma a mufradi shine mu'tamad asalin sa min akharin mu'tamadin qad tamma dabtan saboda idan sifa ta zo a jumla ta zuwa mufradi kana da wajibi guda biyu ka kawo jumlar a farko tukuna ka kawo mufradi kamar da wani sha'ari yake cewa wa qasidatin ta'ati muluka gharibatin haga asalin sa wa qasidatin gharibatin ta'ati muluka sai kawo jumlar fi'iliyar a farko wa qasidatin ta'ati muluka wannan jumla fi'liya fi mahalli jarri shine na'ati na qasidatin tukun sai ce gharibatin ya kawo kuma sifa din mufradi to irin wannan ne yazo anan yace min akharin min akharin katamma dabtan tukunan yace mu'tamad mu'tamad din nan mahallin sa jarra ne ai min akharin mu'tamadi min akharin mu'tamadin katamma dabtan kaga kenan anan mun samu hadisi wanda yake sahihu sahihu li ghairihi kul hasanun li ghairihi da'ifu yujbaru aw min turukin ma'ruf yace kul ka gaya wa kowa karka ji tsoron kowa kana so ka san me ake nufi da hasan li ghairihi al hadith al hasan li ghairihi bai ce hasanun li ghairihi shi hasan li ghairihi din da'ifun shi ne hadisi da'ifi yujubaru wanda akan iya ɗinke barakar rauni za a iya ɗinke barakar rauninsa a lokacin da aka ɗinke karayar raunin shi ko barakar raunin shi au min turukin ma'arufu ko kuma da'ifun ضعيف معروف لسننين من طرق أي من طرق من طرق متعددة أحيوي ديوة أكسنشي تكون نيدك تشموين أبو باب رجزا شمشي حسن لغيره أنا حسن لغيره المفردني وصوغ وصوغ وصوغ الابتداء به كونه موصوفا حسن من صفاني لغير لغير جار مجرور متعلق بمعزوف وجوبا تقديره كائن او ثابت او حاصل نعته حسن جيسا اذا منتو مبتدا حسن لغيره حسن لغيره ضعيف شيني حديثي ضعيف shi ne hadisi da ifi sai ba hadisi da ifi din sifofi guda biyu sifofi na farko ya ce da ifin yujibaru da ifin yujibaru da ifi wanda za a iya ɗinke karayar karayar raunin nashi kuma ya ce da ifin ma'arufun min turke da ifi wanda aka san shi daga hanyoyi da yawa ba ɗinke barakar raunin ba amma an rawaito shi ta hanyoyi da yawa to waɗannan nau'o'i guda biyu su ne hadisan da ake ce musu hasan da ghairihi ko da ifun yujubaru ko da ifun ma'arufun min turki ay min turki kasiratin muta'addidatin to wannan shine ake ce mishi hasan da ghairihi anan ma yayi ma irin wancan ne a can baya asalinsa da'ifun ma'arufun min turukin aw yujbaru tukunan ya kawo sifa din jumla gabanin ya kawo sifa wacce take mufrada maimakon da'ifun ma'arufun yujbaru sai ce da'ifun yujbaru da'ifi wanda ake ɗinki ana cewa jaburu jaburu din shi ne ɗinke karaya ko ɗaura karaya ne jaburu to idan raunin za a iya ɗinke shi to in aka ɗinke shi ya zamanto hassan da rauni ko kuma ba ɗinke wannan raunin ba amma aka samu ya zo ta hanyoyi da yawa anwa ne anwa ne anwa ne shi ma ya rawaito wannan hadisi anwa ne anwa ne anwa ne shi ma ya rawaito wannan hadisi to shi yasa ake cewa wai ko da makaryata ne suka da yawan su suka haɗu akan magana za ka shi wannan akwai abin kashin gaskiya wannan ma ya ya fada wannan ma ya fada duka ko da duka su makaryata ne to shi yasa suka turukun suka yi yawa sai a ce mishi hasan da gairihi a yake na hasan da gairihi kala biyu ne da ifin yujubaru da ifi wanda ake ɗinke rauni wannan kuma yana da nau'o'i da yawa misali hadisi ne wanda kace mishi da ifi saboda mun kafu saboda mun kafe mun kafe saboda hadisi ne mun kafe sai kace mishi da ifi to sai ta wata hanya daban sai yi a sanadin ya zama to mutas kaga an tsinke wannan barakar wanda a kai ne ka cewa hadisin da yi shi kenan ya zama to ya zama to haka ko kuma hadisi ne mursal shi ne wannan irsalin ya zo ya yanke ko kuma hadisi ne mu'dal wannan irsalin ya zo ya yanke ko kuma hadisi ne mawqufi sai aka zo aka samu ta wani sanadi ya zaman to marfu'i ko hadisi ne da aka yi tajlisi a ciki wanda ya yi tajlisin ta wani gu sai ya sarraha cewa ya ji abun wanda ya dallasa waɗannan nau'o'i ne da yawa hada ne a ce inkifali ne aka zo aka samu ikifalinsa ta wani gu daban ibali ne aka zo aka aka kawar da ibalin ta wani gu daban irsali ne aka kawar da irsalin ta wani gu daban ko kuma tajlisi aka yi shi wanda ya tajlisi ya zo ya sarraha cewa ai ya ji shi a wani gu daban ta wata hanya daban to haka maukufi ne sai aka zo aka same shi marfu'i ta wata hanya daban to duk lokacin da hadisi rauni shi din za a iya tsinke shi in aka tsinke ya zama to hasan da raini abin da yasa yace ma da ifu yujbaru da ifi din kala shi ne akwai alhadisu da'if wanda za a iya tsinke barakar da yasa ya zama to da ifi sai ya zama to hasan da raini akwai kuma wanda ba zai yi wa dinki ba zai taɓa yi wa ya zamanto hakan da rairi ba kamar hadisi ne kace musu da ibi saboda wanda ya rawaito shi an tuhume shi da karya to wannan ba zai yi zamanto hakan da rairi ba an tuhume shi da karya makaryaci ne in an samu wani hadisi daban ma daidai da daidai da hadisinsa to dace ne aka yi amma makaryaci ne zai ba da labari na karya ya shirya labarin na karya sai wannan labarin karyan da ya zo ya shirya ya fada shi idan aka yi dace ya wakana to wannan saboda haka ko an samu ta wani hadisi daban yana dauke da ma'anar hadisin sa dace aka yi ba zai yi a zuwa ce da hadisin na cikin hassan da zai ba saboda an tume shi da karya balle kuma a ce wanda ya rawaito hadisin kawai makareci ne kai tsaye ba tuhuma ba ne to wannan duk ba zai yiwu a ɗinke barakar su ba to shi yasa yake da ifun yujubaru banda da ifun la yujubaru la yujubaru banda shi aw min turukin ma'ruf ai aw ma'rufun min turukin aw da ifun ma'rufun min turukin ko da ifi wanda aka san shi ta hanyoyi da yawa ɗayan biyun nan kowanne ana ce miki hasan da rairayi وكل ما عن صفة الحسن خلا فهو الضعيف رده قد نقلا وكل ما دوني أجندا دوني حديث دا عن صفة الحسن خلا أي خلا عن صفة الحسن يكبيت دقتين صفر حديث حسن شرطا na hadisi hasan din ba shi da su fahawa da ifu to wannan hadisi shi na hadisu da ifu radduhu kad nukila an rawaito mayar da shi mayarwa wanda ya rawaito kayan shi ma'ana hadisi da ifi in ya tabbata rauninsa ba a aiki da shi ba a aiki da shi ba a aiki da shi waɗanda suka ce za a yi aiki da shi din sun shartanta mishi sharuɗa daga sharuɗan da suka shartanta ya kasance hadisin ba halal da haram yake magana kai ba ba zai yi ka halal da haram ko ka haram ka halal ta haram ko ka haram ta halal da hadisi da inshi ba ya kasance hadisi yana magana kan mustahabi da fadaloli wanda ya salla raka kaza za ba shi lada kaza wanda ya kaza za ba shi kaza wannan fadalan Allah yazo zai baka akan fadaloli ba kan halal da haram yake magana ba ya kasance kuma wannan hadisin da yake da kake aiki da shi karka kudurta cewa kat manzo ya faɗe shi karka kudurta cewa kat manzo ya faɗe shi ka iya ɗaukar shi a matsayin magana ne na wani wali ko wani salihi ko tajrubarsa wani abu wanda ya gani ya same shi haka ne sharadi na uku kuma suka ce kada raunin sa din ya tsananta in rauni ya tsananta kamar hadisi maturuki ko hadisin mu'allal irin wayannan hadisai ko mutari akwai hadisai wadanda raunin su ya tsananta to kada ya zamanto irin sa ne to idan ya cika waɗannan sharuɗa guda uku baya magana kan halal da haram akan musahabai ne ko sunnoni ko fadaloli yake magana sannan ba za ka kudurta cewa kat manzo ya faɗe shi ba ka iya ɗaukar shi maganan wani waliyi ko wani salihi ko ta sa sannan kuma sharadi na uku shi ne ya kasance rauni shi bai tsananta ba wannan lokaci za ka yi aiki da shi saboda malamai suna cewa hadisi da insi din ya fi fatawar kowanne malami saboda fatawar malami din diyar da ya zamanto fatawa ko ma yaya malamin yake to ra'ayin shi ne da istinbatin shi da ijtihadin sa sannan hadisi da insi din ta yi ya zama manzo din ya fade shi ta yiwu ya zama ta kuma makaryaci ne ba da labari ba duk abin da makaryaci ya fada ne karya ba za a iya samun wani maganan makaryaci ne ya fada kuma a zuwa samun gaskiya yi to wannan shi ya sa fatawar fatawar malamai diyar da suka kasance tun hadisi da yin shi guda ɗaya ya ta da fatawar su gaba daya wannan shi ne ya sa malamai suke kawo hadisai da ifai cikin littattafan su misali sunan larba sunan abi dawud nasa'i ibn maja tirmidhi duk za su rawaito hadisi kuma su ce da ifi abin da yasa suke haka sun san hadisi da ifin yana da kima yana da daraja zai iya tada fatawar malami ko ma yaya yake ko bin girmansa sun san darajar hadisin da yake yasa suke rawaito su ba kamar yadda a wannan zamanin aka zo aka dauka wannan hadisin da yake ne an buga masa kusa wannan hadisin da yake ne an yi wurgi da shi an yi jifa da shi ko an take shi su al'adar tare da manzo sallallahu alaihi wasallama da rashin kunya da rashin rashin ladabi tare da manzon sallama to hadisi da insi din zai iya tada ibnu tinya zai bada fatawa ce ibnu tinya ne kada ka dauka aiki da shi a shekalan nawawi kai tsaye kawai a don magana a yi aiki da shi kala suyuti kala zahabi duk ana fada a dauko maganan saboda haka wannan hadisin aka ɗauke shi kauli ne na rawin kawai rawin da ya rawaito kan kai shi din ya gaza wasu wayannan malaman da ake kama sunan su a ce kawai wannan hadisi magana bukhari ne kawai na'am ya ibn taymiya ko nawawi ya sai hada da kansa da bukhari a yau ko a dauki kawai wannan magana maganan tirmidhi ne ko maganan nasa'i ne ko abu dawud ko maganan imam ahmad ne wanda ya rawaito hadisi a dauki a dauki cewa kawai maganan su ne haka maganan su din bai shi maganan wayannan malaman da ake karban fatawar su ba to ballantanan ba maganan su bane rawaitowa suke yi a istilahat da mustalahat da ka'idodi da inganta hadisi da sai hantarwa ne wannan hadisi ne zamanto da ifi to shi yasa hadisi da ifi yana da kima da daraja ba kamar da muka dauke shi a wannan zamani ba to shi yasa yace duk wani hadisi wanda bai cike sharuɗan hadisi hasan ba hasan ba wannan hadisin sunansa da ifi radduhu qad nukila mayar da shi wannan hadisin rashin aiki da shi qad nukila hakika an rawaito an nakalto a gun malamai waɗanda suke aiki da shi mun faɗi sharuɗa guda uku da suka sawa hadisi da yake da za ka yi aiki da shi وما أببت للنبي المرفوع أو تابع ودونه المقطوع وما أببت للنبي abin da ka danganta shi zuwa ga annabi in ka kawo hadisi in dai a ciki akwai kala rasulullahi ko samitu rasulin samitu rasulallahi ko an rasulillahi to wannan hadisi tunda an danganta shi zuwa ga manzo to shi ake cewa almarfu'u abin da yasa ya ce wa ma adapta ya ce wa ma udifa ba kamar yadda mai bai kuniya ya fada ko kai ne misali ka cire sanadin hadisi an wani an wani ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna mal a'malu bin niyyati bin niyyati ko bin niyyati a wata riwaya to wannan hadisin ya zamanto hadisi marfu'i ko kai ne bisa wa ma adabta lin nabi marfu ko kai kace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala kaza kala kaza kaza zaka iya cewa kala rasulullahi zaka iya cewa an rasulullahi amma kai ba zai yi kace samitu rasulullahi ba tunda baka je shi abun manto ba don kace an rasulullahi kace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to wannan duk zaka yi kiran shi hadisi ne marfu'i sai yasa ce wa ma adabta lin nabi wa ma adabta lin nabi marfu'u duk hadisin da ka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto al marfu shi yake to al marfu aw tabi'in wannan atashi ne zuwa ga lin nabi din ai wa ma adabta li tabi'in abinda ka danganta shi zuwa ga tabi'i wa dunahu ko kuma kasa da tabi'i mutum yana kasa da tabi'i kaman tabi'u tabi'i al-maqtu'u wannan hadisi shi ake cewa al-maqtu'u wannan ziyada ne a baikoniya baikoniya bai kawo a waduna hudun ba sai ne wanda ya karanta baikoniya zai zaci cewa kawai hadisin da aka danganta wa tabi'i shi kadai ake cewa maqtu'u ko ba tabi'i ba haka nan kasa da tabi'i tabi'u tabi'in ko tabi'u tabi'i tabi'i shine waduna hudun waduna hudun au tabi'in wadunahu ko aka danganta hadisi zuwa tabi'i aka cire sahabi da manzo a ciki ko aka danganta hadisin wadunahu zuwa tabi'u tabi'ina aka cire tabi'i da sahabi da manzo to duk wannan sunan hadisin al-maqtu'u zai zo maka a nan gaba hadisin munqati daban al-maqtu'u daban shi al-maqtu'u al-maqtu'u yana cikin hadisai mabahisi na matani al-munqati kuma yana cikin hadisai mabahisi na na na matani shine bambanta أو الاستهاب مطلقا موقوف أو دن أتجين زوجا وما أدبت للنبي أبالي وما أدبت للنبي سيتي أو تابعين سيتي أو الاستهاب أي وما أدبت للنبي أو أدبته لتابع أو أدبته للصحاب saboda takaitawa a babin aka fi dama yana takaita abu abin da ka danganta zuwa annabi marfu'i ko zuwa tabi'i da kasa da shi maktuwi ko zuwa sahabbai mutulakan maukufu shi kuma maukufi abin da ya sa a nan ya ce auli sihadi mutulakan in ka danganta a hadisi din zuwa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama waɗannan sahabbai din kananan su ne ko manyan su in dai sahabbai ne ka danganta ka danganta kai itilaki to a wannan lokaci mawkufi ne sannan kuma abin da yasa ya ce mutulakan a nan karo na biyu da a in ka ce haza hadisun mawkufun ka tsaya lokaci alhadisul mawkufu shi ne ana nufin hadisin kaulin sahabi ne sahabi ne ya fada bai ce na ji a gun manzo ko an rasulun da ya kuka da rasulun da ya amma za ka iya kayyade shi ka gaya wa kowa misali ka ce mawkufun ala shu'ba mawkufun ala zuhuri mawkufun ala sa'id mawkufun ala abi salih za ka yi wa kai mawqufun ala malik mawqufun ala shafi'i mawqufun ala ahmad mawqufun ala abi hanifa in ka kayyade shi da alawa ne alawa ne za ka iya gaya wa sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'i na kowa ma amma idan ka ce mawquf abinda malamai za su fahimta cewa wannan kaunin sahabi ne shi yasa yake auli sihabi mutulakan in ka saki mawqufi kawai ka ce mawqufi ka tsaya to ana za a dauki kauli ne na sahabi sahabin bai ce ya ji abun manzo ba shi yasa yace taqyiduhu ladayhi ma'arufu taqyidin mawqufi din kayyade shi ba san mutlaq bane to kayyade shi din ladaihi mu abun su malaman hadisi malaman masala ma'arufu abu ne wanda yake wanda aka saba da shi daga alifa daga alifa alifa zaidun shay'an zaidu ya saba da yin wannan ma'arufu abin da aka saba da shi ma'ana ana kayyade mawqufi a ƙayyade shi a ce mokofin ala fulan mokofin ala abi salih mokofin ala shu'uba ala mali to in aka ƙayyade shi za ka yi amfani da takayyidin ne kawai amma in ba a ƙayyade shi ba ka ce haza hadisin mokofin ko rawahu rawahu tirmidhi mawqufan yana nufin tirmidhi ya rawaito shi a kaulin sahabi to shine taqyiduhu taqyiduhu لديهم معلوف نعم تقييد لديهم معلوف نعم المسند المرفوع ذو اتصال نعم وجاء كالإسناد في التئمال إن كالإسن شيء المسند الحديث المسند أبو بيو يكدو كدش المرفوع حديث مرفوع وان دعك دنكن تاسزوا غمانزو وان دعك بات أبايا duk kisali wanda sanadi shi ya cika saboda hadisi marfu'i din kamar da muka bayyana ko kai ne kace ka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza to hadisin ya zamanto marfu'i to idan sanadin bai cika ba fa sai ya zamanto hadisi marfu'i munqati sai zai ya zama to hadisi marfu'i muttasil to hadisi marfu'i din ya zama to muttasil farkon sanadin har zuwa karshe cikakku ne to wannan hadisi shine za a ce mishi al-musnad yana abu biyu ne suka haɗu suka zama to musnad ya zama to marfu'i ne saboda an ce kala rasulullahi ko an rasulullahi ko samitu rasulullahi a ciki ya zamanto zutti sali ne saboda sanadin ya cika yanzu ba ka ga tirmidhi ya tumi ya rawaito hadisi a gun shehinsa shehinsa din ya rawaito a gun wani wanda bai ji a wajen shi ba a samu inkisai tsakanin tirmidhi da tsakanin shehin tirmidhi da shehinsa to can kuma karshen hadisin aka ce an abi hurairata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan ne ba marfu'i ba to amma anan kuma an zo an samu inkifai ai saboda aka hadisi marfu'i ne munkafi wannan ba zai yi a ce masu musnadi ba amma ya zamanto marfu'in sanadin shi ya cika kuma an daga shi zuwa gun manzo sallallahu alaihi wasallama to shine za ce masa musnad shine ce al musnad al marfu'u du tisali al musnad al hadith al musnad shine hadisi marfu'i wanda yake da ittisali ai sahibu ittisali wanda yake da ittisali dudun bi ma'ana sahibu ne waja'a sannan kuma hadisin musnad din ya zo kan isnadi ya zo kamar isnadi shi imali wajen aiki wajen sina'a hadisiyya suna cewa al-musnad suna nufin kawai isnad misali za ka ga sun ce rawahu tirmidhi musnadan abin da suke nufi shi turmizi ya rawaito shi da sanadi da sanadi shi turmizi ya rawaito da sanadi musnadin ya zo da ma'ana ne ma'anar sanadi kawai ya zo da ma'ana na sanadi ba ma'anar wancan hadisin da muka faɗa almarfu zuttisali ba wannan ba to shi yasa yace waja'a yana zuwa kuma kal isnadi kamar isnadi istimali a cikin amfani da wannan kalima din a istilahin malaman hadisi نعم جميلة نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على اهلك واريم الصلاه والسلام مستقيم اسمته قل لي فانه لا اله الا انت سبحانك وبحمدك الحمد لله رب العالمين